alaikum Allah ya karba mana sallan juma'a da muka yi albarka annabi sallallahu alaihi wa sallam hakika mun gode wa alaramma da yace bai mu dahana ba wato da wutar shi ko yi hinu an ja hankalin sai mu dahana amma bai yarda mu dahana ba hakika ya nuna cewa shi dan tijjaniya ne almajirin shi ibrahim almajirin shi tijjani ba za a ja shi da wani ɗan abu na duniya wanda bai kai komi ba muna gani a nan kusa nan sarauta a najeriya ba kamar sarauta kano ba taɓa kuma sarki mai komai mai kwargini kamar zunubi ba a kan addini ya zaɓi addini ya jefar da sarautar kano aka ajiye ta nan a zari muna gani wata rana da ni da sarkin kano sunusi da shehu ibrahim muna lagos cikin ɗaki shehu yake ce masa a daulatu tijaniya tu akbar min daulati nigeria daular tijaniya ta fi daular nigeria karfi ya gaya wa sunusi wato balle kano kenan kuma a lokacin gaban shi ne shugaban najeriya yanzu shi ne shugaban najeriya tijjaniya ne ya girgiza ta bayan gaban a daulatu tijjaniya to yadda shi yake akbaru min daulati Najeriya kada a ja hankalin wani daga cikin ku yayi mudahana ya shiga cikin ɗan izala wai shi zai sallah da su ɗan izala in yayi haka ya jefar da alkawarin shehu tijjani da alkawarin shehu ibrahim hakika hadda manzon Allah ma mai shari'a bai yarda da maganar da zai ce man kawai yafi ya kafiru fagar ba biya a ruma ku haɗa kanku ku yi sallah saboda Allah yadda Allah ya ce malamai su suka san addini ba ɗan siyasa ba ba ba masu kuɗi irin su Aliko ba a'a saboda haka sai su sun yi ikon su na nera su aliko sun jawo a garin su izanar da suka koya a kaduna wajen kuri to mu har yanzu ba mu imani da izala ba kuma ba za mu yi ba duk abin da yake zagin iyayen annabi ba ma son su dan izala suna zagin iyayen annabi wai suna ce wai ba za su yi aljanna ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a'udhu billahi a'udhu billahi to wannan ne zai wuce gaba kai ka bi izala mai zagi iyayen annabi wai ba za su shiga aljanna ba amma shi dan gizara uwarsa da ubansa wai za su shiga aljanna amma banda iyayen annabi ya ce dan gizara a'udhu billahi a'udhu billahi a'udhu billahi to sharrin gizara dai na raba musulmi da musulunci na kawo tajin hankali da fitina a kasa yanzu ma an hayi waɗansu a kasan nan don su ji su tattala da hankalin kasa don shugaban kasa ya ji ya wuce wata ce ko irin su ne suka ci son kullowa a nan a tada fitina a tada hankali ko ina a Najeriya tun da yake da zarje ta mutu to a fito wata hanya a biya waɗansu mutane su zaga su tada hankalin kasa don a samu a yi jikiliyar da zarje Allah ba zai mana haka ba Allah da muka roƙa ya kashe da zarje duk abin da ya tazo za mu roƙa ya kashe shi da musulunci albarka ne ba za su biyan bukata ba in haka ne suke nufiwa su kawo nan tashi hankali suka tuda wa ɗan izara a bidau don mu tada hankali ba za mu tada hankali ba mu wai su hana mana sallah su turo yan sallah ba za mu tada hankali ba za mu ta addu'a Allah kiyaye mana Najeriya ya kiyaye mana lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali mu yi addini mu Allah ya taimake mu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam muna zira lalatawa duk wanda ya bi dan izala sallah sai dai in dan izala ce dama ya ga jefar amma in ba dan izala ba dan mudana ne to ya je mata addini za a da zai mutu za a gaya masa laifin da ya yi kamun ran sai fita walau da rikin zalimu na dinga waratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhrijū anfusakum al yawma tujzawna azābal hūni bimā kuntum takunūna ala ghayri al-haqqi wa kuntum an āyāti tastakbirūn wa laqad ji'tumūnā furādī kamā khalaqnākum awwala marra wa taraktum mā khawwalnākum wara'a ظهوركم وما أدري ما كنتم آخر إذا أنتم أنتم فيكم شركاء فقد تلأ بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن كيف لا الله duk waɗanda ka shirya da su abun banza ne duk wanda ka shirya da su in kai faɗa da Allah abun banza ka shirya da su ka yadda ka shirya da Allah duk mutane abin da suke so duka su yi da kai in suna iyawa saboda haka mu sallan mu ta Allah za mu yi ta mun karanta ta mun santa ba sallan siyasa ba ba sallan modoniyoyi na aliko ba ba sallan awa sallah ta Allah da annabi za mu yi ta mun karanta ta mun santa akan da kuma za mu tun da yake mu dama wai akwai freedom of religion to alhamdulillah mun samu yankin addini yadda su can gizara in suna masallaci in ma suna gaya sarki ne suna gaya wani bidiyo suna gaya wani jaman a kai hutu ba a ƙasar nan suke ba domin a kwace masallacinmu na ƙofar fada kuma hana mana yin sallah inda za mu yi sallar mu a ba za a hana mana ba dan izara su kwace masallacin fada abinda ba taba yi ba a Najeriya a kwace masallacin sarkin yanka dan izara su kwace masallacin sarkin yanka sai a bisa aka fara yi sun kwace masallaci a yawa amma banda masallacin sarki mai sarki yanka sai dai a bisa aka fara kwace masallacin dan izara su kwace masallacin sarki yanka Allah kiyaye mu Allah ya mana kyakkyawan zaɓi Allah karya kafirci Allah ya taimaki musulunci Allah ya mu Najeriya mu Allah ya tabbata wani mutanen kirki Allah ya mu kada ya mu tabbata wani mutanen kirki Allah ba mu lafiya da mun lafiya da kwanciyar hankali kullum gurgai hazullahi wa jiru dari huda Allah ya yi Najeriya Allah ya mu zaman lafiya sharrin da mutane suke su da hankali don su biya bukatun bukatun yau Allah ya hana su albarka da sallallahu alaihi wasallam fati Abdul Fati an sallare ku kowa ya koma gida lafiya an kawai juma'a kenan daga yau nan alhamdulillah kamu Allah ba mu fili da za mu yi lokacin mu yi juma'a babba wanda za ta ishe mu duk wanda ba dan idala ba inda zai Allah insha Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa baraka min ma tabaqa nafi al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratik al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم wai wani ya ce wani wai ya ce in an yi sallar juma'a a masallacin da sarki bai izini ba sallah ba ta yi ba wai abin da yasa ake neman sarki wajen masallacin juma'a saboda sarakunan mu manyan sarakuna jikokin jikokin jikokin waliyin Allah ne to mu almajirin waliyin Allah ne wai an ce wai kare saboda sanin asali ya saki aligo to shi kar mahaukaci ne yana ganin kashi da nama da farko da kitse ya bashi ne kyali to yanzu jikokin jikokin waliyai nan mu almajiran waliyai ne almajirin shau kijan shau ibrahim to mu in mun ga masallaci juma'a masallaci ya kahu mu da shari'a muke aiki su sarakuna da oda suke aiki odan sallar juma'a lamba nawa ne a najeriya wai dokan doka ba da doka suke aiki ba wai lamba nawa ne masallaci juma'a cikin dokar Najeriya to sun suna aiki da doka ba su da izini a masallaci ba su da wani izini wato alhurma muke ba su in zurki mun kwace alhurman Thank you. wanda ya kira sallah ya kare ta annabi wajen ka kare da annabi ra'ira ina wani wa za ka je to duk wanda ya kira sallah ya baki da sallah ko ya kare da annabi ko ina jira abu da ya same shi a gaba jami'ai ne suke inganci rana wanda a cikin bai da annabi ba sai sun ko ba a bayan da ya girma masa ya zai na asiri haka yi ku ya kawo ki mai da kan yau da wannan gida da dukan da in ya san ta ji wanda ne na yake ya ko da ajera to ba za mu yi addini jera ba ba za mu yi addini siyasa ba addinin Allah da annabi ko mu ne alhamdulillah mu ne muka karanta addinin ba su aji ko ko sarki ba azamin addini akwai majalisu guda uku a Najeriya ɗaya majalisa ana kiranta jama'ar nasarar islam to ku ne manya a cikinsa ana shine mai duba wannan suke ta wajen addini akwai majalisa ta majalisa ana kiranta supreme council of islam to ni ne suka naɗa a nan suke wanda yake lura da wannan akan addini akwai majalisa da muke da ita majalisar koli saboda wa'azin Najeriya to ni ne mataimakin shugaban majalisa. Kuma a wannan fitar gwamna ya nada ni ni ne shugaban ba da shawara a kan duk abin da ya shafi shari'ar musulunci da wannan suke. Kuma duk waɗannan sarkin da zau saboda bai sai za a abin da mai nera sai yana da ɗan kirara wannan ba za mu yi kirara na ba. kuma duk wanda ya fi dan kiyana sallah ba shi da sallah wanda zai mutu za a gaya maka duk wanda ya fi dan kiyana sallah ba shi da sallah wanda zai mutu za a gaya maka wai na ji labari na turo walizai su buga mana wuri su kare mutum da zagari walizai wani ai haramu ne an taɓa yin haka da ni a wani gari wani gari sarki ya jawo ɗan izala ya mai da shi imamin juma'a mukaddabi da jama'a suka ce ba za mu bi su sallah ba su aiko wuri na dole ke ku je ku shirya juma'a mai zuwa zan zo in kure muku juma'a a zariyar ku da wannan sarki sai ya haɗa da siya masa GPO suka cika garin da bolisai da hulan kwano da bindigogi wani dai ma ba wannan ya sunan masu rarraba waɗannan mobile da manyan bincikoki da kuka kwasu da kila gari sai muka zaɓe muka zaɓe su kana zauna sai babban ya aiko sai kuma da ke a gaya mini maza maza mu koma inda kuka fito in ji labarin an kawo tashin hankali garin nan saboda haka maza mu koma inda kuka fito ina ta gaya masa su ba ɗan garin nan bane ba shi ne zuwa suka yi kuma ba ɗan garin nan bane ba shi ne zuwa suka yi amma kun zo da garbi kun zo da bindiga da hulan kwano wa ya kawo tashi hankali ne wa ya kawo tashi hankali ne wanda zo da bindiga da hulan kwano ya kawo hankali ta hankali ko wanda zo da jari a gaya a mutu ko za ku harfe ku ba wanda yake hana mai sallah kira babban namu gaya masa aka kira shi ka gani sarki da shi muka zo garin nan ko da bindiga da kusan fara kuka zo kun da ku kawo ta da kai wai kawo ta da kai to ku zo ku harbe wallahi ba wanda yake hana masa wallahi ya da ruwa da ba mu da hankali yake hanawa ba ta da ta shi hankali wanda yake da bindiga da yiro da hankali ku ga abu wallahi ba wanda yake hana to maran kun awa nawa za ku yi yadda daga yanzu na haɗar ya kuna da yadda ya zo a to shi ke nan kuya muku ya sa hada polis aikin wanda yake da laifi ne na haɗar da polis bai san na haɗar da polis ya gwamnatoci da yawa sun ruda siyasa da yawa sun taɓa ruda siyasa wani mutum kalla to abin da ya tsara muke nan koda wani bai sani ba daga yau mu wanda ba ma bin dan izala sallah kuma dan izala bane duk wanda ba dan izala ba ba zai yi sallah kuma dan izala sai wanda abin da ya ba wanda yake bin dan izala sallah shi ba dan izala bane zanin sa wurin da kana kafa ya kai tawa amma ba shi da riga ba shi da wando ba shi da jamba ba shi da tara amma ma bibiyar ke sallah shi da liman wanda ya biyo ta gabar zai bi shi sallah daga ci wata yana wani jihar gaba ba yamma ba wando ba duron ba da ta wanda ya biyo ta kamar ya ga abin da yake ba ba zai koma waye bi sallah to duk wanda zai shiga da sallah bai san addini ba ko ba ni bai dame shi ba to ko addini kun karanta ni alhamdulillah wajen makaranta mutane sun sa sun fara da mu kuka ce wai mun san shi ba za mu san shiga da sallah kuma duk musulmi ina gayyata sa wallahi idan duk wanda zai shiga da sallah ko bai san addini ba ko addini bai dame shi randa zai gudu za a nuna masa sunna annabi yace man kaje shi ya kafiru kamar ba da al'umma duk wanda ya faɗa su nan wanda kafi a cikin ya zama kafiri to dan izala ce duk wanda bai izala ba kafiri ne ko ubansa ko uwarsa kowa ma to nan in muka yadda muka ce shi kenan shi ma musulmi ne mu ma musulmi ne ba a kare da annabi ba abin da za a gani ya ce wanda ya faɗa wa ɗan uwansa musulmi kafi a cikin ya zama kafiri wanda aka faɗa masa kafiri in ba kafiri ba ne wanda ya faɗa masa ranta zai mutu mala'iku za su zo gabansa su ce masa annabi ya ce duk musulmin da ya zama cikin kafi take ne yanzu ya zama kafi wanda ka ce hudu kafirai ba kafirai ba ne wani kuma haddana ne kafi ne a cikin qur'ani la ya hasu min al munafaruna ina mun ne kuna da jabu suna zuwa umra suna zuwa duk musulmi ne to ga shi yanzu kai za ka mutu su dai musulmi ne kai kuma za ka mutu annabi ko ne wani magana ba a gane ita me kenan za ka mutu wallahi kafi zai mutu in dai ba wata rahama ta Allah a cikin wata zuciya sakan da duk Allah da gari wala ka ji ne ba za ji da kana da gidan gidan da nawa imam musulmi abu ke tsara wannan ke nan ko da masallaci juma a nan ba za mu nemi fili wanda zai ishe mu don mu masallaci juma babban wanda zai ishe mu tunda wani dan izala ya miƙa ya miƙa mutanen da duniya wani kuɗin izala su masallah irin ta izala domin ta su ne rukunin izala da ta kaduna a mai da gidanar su kyau domin ba bayin nera ba ne ba bayin tsori bayin Allah ne. Wannan za ku hudo da summa ke daga yau nan za mu summa za mu daga ji ga wanda na faɗa yawanci mu babban masallaci summa irin na wanda ba na idana ba. Insha Allah. Wannan masallacin na kofar fada Allah yana da iko mai yawa tun da gidan wani mutar ne mu ne mahaddata ɗan gwangwani wuka irin mu yanzu ana rama ba dan kizara ne ɗan gwangwani wuka ba Allah na da ikon yanzu aka kawo ni zamani da zai kori yan kizara da kuma tallafin gwani wuka a dawo wa mu da sunayen mizau da limaman musulmi barka da wannan masallaci na maka ba za mu fasa ba Allah ya taimako Allah ya kafirai da kafirci Allah ya taimaki musulmi da musulunci Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali da nazarin mu barka ne da sallallahu alaihi wasallam kar ku tsoro kowa sai Allah kar ku tsoro kowa da kowa bai da kowa sai Allah yake da kowa in addini ku saboda Allah kar ku tsoro kowa sai Allah Allah ya kike اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين Thank you. الجبروت وبألوان حضرة الملكوت وبالأجران المتشكلة والدول بحضرة النادون الله الذي جعلكم لك قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ولكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فاتقوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين الذي جعل الجمعة من أعظم آيات الإسلام الجمعة الجمعة كفارة لما بينهما والزيادة ثلاثة أيام ليبلغ الفقراء والمساكين من الحج إلى بيت الله الحرام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي صفاه وبدافة الأرض أرسله والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين إمام المتقين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق التقوى وراجعوا مراقبة من يعلم أنه يسمع ويرى واعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وعليكم بالله ما هو الناس المدينة واعلموا أن الدنيا كثير وأما قليل يفناها